أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوها أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا موطأ واللفاوة إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى wannan shine majalisi na 31 a cikin karatun wannan littafin muna sha uku ga watan sha'ban hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda yi daidai da ɗaya ga watan biyu a kalandar bature 2026 idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani idan mutum ya tashi bayan mutumin da yake sallah ya tashi bai cika baraka'a ta biyu ba kenan bai yi zaman tahiya ba ko kuma ya yi daɗi akan zaman tahiya ta uku wannan shi ne malin zai mana bayani akan ya mana bayani akan shi ya kawo mana fikihun imamun malik ga wanda ya nemi cika raka'a ta biyar kenan kuma ya mana bayani akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko abin da ya wakana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tashi bai yi zaman tahiya ba wannan shine karshen karatunmu wancan sati da ya gabata yau insha Allah za mu tashi babi wanda zai mana bayani akan an-nazru fi salati ila ma yushghiluka anha babi wanda zai mana bayani duba lokacin da mai sallah yake sallah ya shagaltu da kallon wani abu wanda ba a cikin sallah ba wannan shine malam zai mana bayani ita sallah abinda ake so idan ka zo kayi kamar kana gaban ubangijinka shine ka sanya babu wani a gabanka in ba ubangijinka ba za ka tsaya tsayin daka ka bijirar da dukkan zuciyarka kana mai kwaɗayi kana mai kana mai kwaɗayi kana mai tsoro abinda yake kwaɗayin abinda yake gun ubangijinka kana mai tsoron abinda yake gun ubangijinka ka bijirar da duk abinda kake bukata duniya da lahira akan bukatunka wannan ita ce shi ne abin da shi sanya ubangiji ya umarce mu aka yi salata ka tsayar da sallah tsayar da sallah shi ne ka kawo ta tare da khushu'i shi kuma da zaran bawa zai yi sallah ba tare da khushu'i a tare da shi ba to shi ne zai shiga yawo zai shiga can ya shiga can ya ta yi wata business a can ya zo yi wani aiki a can duka yana cikin sallah tunanin shi gangan jikin shi a cikin masallaci amma dai tunanin shi a wajen masallaci to shine malamin ya buga mana wannan babe zai mana bayani abin da ya dace ga mai sallah idan ya tashi sallah ya bijirar da dukkan dukkan abin da yake nashi ya mika shi zuwa ga ubangiji kada ya tsaya yana tunanin wani abu daban malai yake cewa haddathani yahya an malik an alqama bin abi alqama an ummihi anna aisha zawjan nabi sallallahu alaihi wa sallama qalat أهدى أبو جهم أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميسة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني wannan riwaya imam bukhari ya hutar da ita a cikin ingantaccen littafin cikin kitabu salat babu idza salla fi sobin lahu alamun wa nazara ila alamiha babu wanda yake bayani wanda yi salla a cikin wata tuha tuhar tana da wani aiki da aka mata ko tana da wani zane a jikinta kuma wannan mai sallan sai yake duba akan wannan tuhar tashi idan ka takan yi aikin da za a mata aiki ne wanda kafa masallacin ba wanda yake da irin shi zaka gani zaka ringa cewa ni kadai ba na sanya wannan abu wallahi wannan madiki ya yi kyau wannan ya zaka gani ya fitintine ka a cikin sallarka shine imamu bukhari ya buga babi akan haka haka imam muslim ya wutar shi a cikin almasari wa mawadi salat babu karahatu salati bi thawbin lahu alamun babi wanda yake bayani karhantin yin sallah da tuhar da take da wani zane ko take da wani wata alama a jikinta haka imamu abu dawud shi ma ya hutar da shi a cikin a cikin ke a cikin as-salat babu an-nazar fi salat babu wanda yake bayani duba lokacin da mutum yake cikin sallah mutum ya ringa wange wange yana hangen wa'ansu abubuwa wanda suke wajen sallah kuma haka imamu nasai a cikin al-qibla ya hutar da shi babu ar-rukhsa fi salat fi khamisati Allah alamu rangwami da aka yi wa al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana iya yin sallah da tuha wadda take da zane an yi rangwame amma dai da kwai karhanci kamar yadda shi abdam abu dawud ya buga babe haka imam ibn majah shi ma ya hutar da shi a cikin al-libas babu libas rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama babu wanda yake mana bayani irin tuha wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sanyawa har ma yayi sallah da ita malik yake cewa haddathan yahya an malik daga yahya daga yahya bin yahya al-laythi daga imam malik rahimahullahu ta'ala yake cewa ana alqama bin abi alqama alqama bin abi alqama al-madani wanda shekara 130 da yan kai Allah mai cikawa daga hijira shekarar hijira da garin makka zuwa madina yana da ɗaya daga cikin manyan manyan malamai wanda malaman hadisi suka wasaka su yake cewa an ummihi daga ma'aihiyar shi ma'aikiyar shi take cewa anna aisha ta zaujan an ummihi anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallama lalle aisha mata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa ahda abu jahm bin huzaifa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khamisatan shamiyya abu huzaifa abu jahan bin bin bin huzaifa ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kyautar wata riga wadda ake saƙa ta a garin sha a ga wannan shi ke nuna maka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cin kyauta baya cin sadaka bambanci kuma tsakankanin kyauta da sadaka sadaka aglabiya wanda ake bawa wanda bai hi karhin abin da aka bashi ne ba kyauta kuma wanda ya fi karhin abin da ka ɗauka ka bashi misalin muna tare da malam isa da ɗauki jika goma in ba malam isa kaga wannan ba sadaka ba ce ba kyauta ce saboda ya fi karhin wannan abin wanda ya fi karhin abin da ka ɗauka ka bashi to wannan hidi a milin sahin kyauta kuma ita ma hukuncinta daban a cikin shari'a amma dai abin da ya shahi sadaka wanda bai kai ba ko abin bai fi karhin shi ba ka ɗauka ka bashi to wannan shi ake kira da sadaka kuma abin da ubangiji ya sharɗanta ko asali shine iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa cin sadaka duk wanda ya dangantar da kanshi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shi shari'i ne to ba shi ba cin sadaka sadaka ire-iren mu ana cewa mu sharifai ne amma dai mu muna cin sadaka a da to shine yake bayyana mana iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa cin sadaka yana ɗaya daga cikin abinda Salman farisi din ya tabbatar da annabtakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah ya shigo garin Madina ya dauki dabino ya kai mai yace mai wannan sadaka ce na kawo maka ya bai na kawo maka bai musulunta ba amma dai yana so ya tabbatar shin manzan manzan ne da aka rubuta a cikin attaura da Injila za ya zo alamomin ya cika su ko bai cika su ba da ya kawo kai kai tsaye ce sadaka ce sai ce ma sahabbai amsa ku amsa ku ci ya ce wani lokaci kuma ya sake ɗauko irin dabinan ya kawo manza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga ta nan wannan kyauta ce kai tsaye manza Allah ya ɗauka ya ci ya ce a nan na tabbatar lalle wannan shine manzan da aka karantar da mu a cikin attaura da injila za a iso ya ce lokaci ɗaya kuma na dawo wani lokaci na zamuna bayan shi ina jiran in ga wannan khatamun nubuwa tambari na annabtaka a bayan shi ya ce ina ta kirdada in gani mayahin shi ya kware in gani ya ce har manzan Allah ya fahimci mi nike son gani manzan Allah ya kware ya ce ina gani na zo na rukun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina sumbata shi a lokacin nan na musulunta yace naga tabbacin lalle annabi ne sallallahu alaihi annabin karshen zamani ne wanda ubangiji ya aiko shine yake cewa Abu Jaham yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ta wata riga irin babbar riga wadda alhamisa in aka ce alhamisa ita ce kisa'un murabba'un min suf shine riga alkabba babba wadda ake sanya ta wadda ake yin ta da gashi yake cewa kuma nisbata shamiyya garin sham a nan aka ake saƙa wannan rigar sai a kawo ta a 'yan kasuwa su ɗauko su kawo ta gari ruwan larabawa su sai data a wancan lokacin garin sham ƙasa ce wadda take ta kahurci ba ƙasa ba ce wadda take ta musulmai ba kaga wannan shi ke karantar da kai lalle kana iya ɗaukan tuha ta kawuri wadda ya saka ya kawo ka sanya ta ka yi amfani da ita ba wata matsala akan haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi haka shine yake bayyana mana yake cewa Abu Jahm yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautan wata riga wadda aka saka ta daga garin Sham amma dai wannan rigar laha alamun tana da zane a jikinta kamar misalin mu ce an yi wata kubuta an sanya mata zubi zubi har ƙasa ya ce fa shahida fiha salata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya halarci sallah ga wanda wannan rigar wanda aka min kyautatta falamman sarafa qala lokacin da aka gama sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ruddi hadhihi alkhamisata ila abi jahm kuma yarwa abu jahm wannan rigar da ya mini kyautatta ba don komi ba fa inni nazartu ila alamiha fi sala saboda naga wannan saka wannan zane da aka yi mata a cikin sallah yace ka faka da yaftinuni wannan zanen ya kusa ya fitintine ni ya kusa ya hutar da ni daga tunani na a inda nake zuwa ga wani tunani can daban fakada ya kusa bai fitintinin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma dai ya kusa don haka kadda a yin a mayar mai da kyautar shi a wata riwaya ya ce ya zo mini da ambijaniya ta abijahamin ambijaniya ita ce rigar da take samfil babu wani zane a cikinta haka aisha ta bayyana mana ga abin da ya wakana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama khamisa shamiya ita ce riga wadda a wancan lokacin manya-manyan larabawa wanda suke kololuwa su suke sanya irin wannan riga shi abu jahab karshen gwaninta ne ya sayi wannan rigar ya zo ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyautatta to in ka tsaya ka leƙa wannan hadisin zaka gani halaccin amsar kyauta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani ɗaya daga cikin sahabban shi idan ya yi mai haka kuma idan ka leƙa hadisin zaka gani lalle sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga sallah ba wani abu wanda yake sanyawa a gaban shi in ba in ba sallar shi da ubangijin shi ba kuma haka ake so ga gare ka duk lokacin da ka shiga sallah ya kasance ba wani abu wanda ka sanya a gaban ba ubangijinka ba fa in lam takun tara'u fa innahu yaraka wannan a wannan lokacin ne ake son a samu al-ihsan kyautatawa a cikin addinin ka ka sanya ubangiji a gaban ka in ma kana tunanin ubangijin ba in kai in baka ganin ubangijin to ka tabbatarwa kanka ubangijin nan da ka tsaya gaban shi yana kallon ka ya san me kake yi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur duk abin da yake cikin ranka da abin da kake aiwatarwa ka tabbatar da yana ganinka ya san abin da kake wannan a wannan shi ke karantar da mu idan ka shiga sallah kada ka sanya wani abu a gabanka ka ringa kai kana kawowa a cikin shi haka idan muka leka hadisin zan gani yana karantar da mu halaccin mayar da kyauta idan bata yi maka ba a canza maka da abin da yi wane ne malam isa ne ya muni kyauta na ga wannan kyautar bata dace da ni ba sai in ce a malam isa inda kai wata wadda ta yi wannan ko inda kai wadda bata kai wannan ba ina bukata amma dai ka yi kyauta ka dawo shi malam isa ya muni kyauta ya dawo ya ce aka raba kalla wannan kyautar fa wallahi na gaba ta dace da kai ban bedo mini kayana to shine kamar kare ne yayi ami yake lashe kayan shi shine aka haramta bai dacewa ko kuma ka yi kyauta dan ya kasance iwadi ne ka bada dan a mayar maka na baka dan ka medo mini ko kuma a wani gashi nan kyauta ce amma dai ka zafi zaka bani fa wannan to ta tashi daga matsayin kyauta ta koma matsayin kasuwa wallahu ta'ala alam duk da makaranta hadisi na gaba inda kwai yi wa'ansu matsaloli wanda za mu iya amfanuwa da su sai mu yi amfani da su sai riwaya ta gaba yake cewa wa haddathani malikun an hisham bin urwata an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama labisa khamisatan laha alamun thumma a'taha abu jahm wa akhadha min abi jahm anbijaniyatan lahu faqala ya rasulullah walima faqala inni nazartu ila alamiha fi salati wannan riwaya ibn abdulbar yake cewa hada mursalun inda jami'in riwati an malika wannan riwaya riwaya ce wadda take mursala wurin dukkan wanda suka rawaito wannan hadisin daga imam malik kenan dukkan riwayoyin da aka hada wanda riwayoyin mawadda dukkansu sun kawo wannan riwaya a matsayin hadisi ne wanda yake mursal shine ya kawo daga hisham daga imam daga daga yahya bin yahya al-lazi daga imam malik daga hisham bin urwa bin zubair yarda Allah shi tabbata afwan hisham bin urwa bin zubair zubair shine shine shine shine sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi hisham bin urwa ya mutu shekara ta 144 da hijira da garin maka zuwa madina yake cewa daga baban shi shine urwa bin zubair bin al-awwam bin khuwailid bin asad al-qurashi al-asadi wanda ya mutu shekara ta 94 da hijira da garin maka zuwa madina shine sahabi na manzo Allah sallallahu afwan shi ma ta wannan tabi'i ne ba sahabi bane ba yana yarda rahimahullahu ta'ala yake cewa zubair bin al-awwam baban nashi shine sahabi sahabi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa sai dai wani haska mana wannan kufir ne aka yi ko? kufir ne aka yi wannan kuna ya kasa sai ka sa wuta wanda in aka sai ka sa wuta kufir ne yawa yake cewa an hisham bin urwa hisham jika ne ga ga zubair bin al-awwam daga urwa bin zubair daga zubair bin al-awwam yarda Allah shi tabbata a gare shi afwan daga urwa bin bin daga urwa an abihi daga baban shi shine urwa bin zubair urwa bin zubair daga zubair bin al'awam yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama lalle manza Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi labisa khamisatan laha alamun ya sanya wata riga wannan rigar tana da zane a jikinta yace summa ataha aba jahmin sannan ya baiwa wannan wannan riga aba jahm wa akhadha min abi jahmin anbijaniyatan lahu yace sai ya amshi wata nau'i na daga irin na daga riga daga hannun shi abu jahm ita ce ai kiranta anbijaniya ita ce rigar da batta da wani zane a jikinta yace fa qala sai yake cewa ya rasulullah shi abu jahm yake cewa ya ma'aikin Allah walima dan me sanya na maka kyautar riga wadda gatanar riga ce wadda ba wanda suke sanya ta in ba manya manya ba daga cikin larabawa ba na maka kyautar ta sai ka medo shin wannan rigar da na maka kyauta haramun ne mu sanya saboda an yi ta a kasar kahurai kahurai ne suka saka ta suka kawo mana ita ko kuma miye dalilin me sanya ya kasance haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inni nazartu ila alamiha ya kai abajaham lalle ni nayi duba nayi duba zuwa ga zanan da gareta fi salati lokacin da nake cikin sallah kenan sai ka dauki waccan riwaya fakada yaftinuni wannan wannan zanen nata ya kusa ya fitine ni ya hudda ni daga cikin hayyaci na ko ya hudda ni daga cikin abin da nake kan shi a cikin sallah sannan hadisi na gaba yake cewa haddasani malikun an abdullahi bin abi bakr anna aba talha al ansari kana yusalli fi ha'itihi fatara fatara dubsiyun fatafika yataraddadu yaltamisu makhrajan fa'ajabahu dhalika faja'ala yutbi'uhu basarahu sa'atan thumma raja'a ila salatihi fa idha huwa la yadri kam salla faqala laqad asabatni fi mali hadha fitnatun faja'a ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fadhakara له الذي فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله ها هو صدقة هو صدقة لله فضعه حيث شئت وانا الرواية رواية ود إمام مالك ya hutar da ita daga Yahya bin Yahya al daga Imam Malik daga Abdullah bin Abi Bakar abdullahi bin abubakar shine abdullahi bin abubakar bin hazam al-ansari al-hazami al-madani al-qadi wanda ya mutu shekara ta 135 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa lalle aba talha anna aba talha al-ansari an abdullahi bin abubakar yake cewa anna aba talha al-ansari lalle abu talha al-ansari abu talhat al'ansari shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai na manza Allah sallallahu Alaihi wasallama abu talhat al'ansari ainihin ainihin wannan sunan shi ne zaidu bin sahal al'ansari zaidu bin sahal al'ansari al-madani al-khazraji al-badari yana ɗaya daga cikin tabaka na harko wanda suka rayoto hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halarci yakin badar kuma idan da abu talha zai yi zai zai daga murya a cikin rundana to ba wata murya wadda ake ji in ba muryar shi ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la sautu abu talhati abu talha fil jaysh khairun min alf rajul murya abu talha a cikin runduna yace to tahi alkhairi akan akan akan akan akan mayaka guda dubu idan da zai daga murya to muryar shi tana da kwarjini sosai yana ɗaya daga cikin manya manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna ɗaya daga cikin waɗanda suna na horko horko wanda suka karɓi musulunci a garin Madina kalkashin karantarwa ko kalkashin kira wanda Mus'ab bin Umair ya zo musu da shi yake cewa kana yusalli fi ha'itihi ya kasance yana sallah a cikin garkashi yace fatara dubsiyun sai ga wani dan karamin tsuntsu wanda muna iya kiran shi da kurciya ita ce yar karama wannan kurciya sai ya tashi a cikin wannan wannan gonar tashi yana sallah a ciki kurciya ta tashi saboda irin yanda ƴaƴan dabino suka nuna kayan lambu suka nuna wannan wannan kurciyar ya taraddadu yaltamisu makhrajan in ya hawo kan wannan wannan itace ya hawo kan wata itace yana ta kewaye kewaye yana nema ya samu huta amma dai dadin wannan garka ya hana shi huta wannan shi kinaya ce yake maka akan lalle garka ta kai ta cika garka ta amsa sunan garka kayan kayan kayan gona ya samu ko gayan garka kayan lambu dukkan sun nada wannan shi ya kawo abu ɗalha sai ya kai wannan al'amari yana birge shi gashi nan abinda muke nema ya samu Allah ya wadata mu wannan abubuwa garka ta nuna ta yi abinda shi ne yake bayyana mana ba tsafika ya taraddaru yaltamisu maharajan sai ga tsuntsun nan ɗan karami kamar kurciya ya tashi yana ta kewaye kewaye a cikin gonar in ya hau kan wacce itace ya hau kan wancan dabina ya ce yana ta kewaye kewaye yana neman mahuta inda zai huta daga wannan gona wannan abin fa'ajabahu zalika wannan abin sai ya burge abu ɗalha burgewa makuratar burgewa garka ta nuna ya ce faja'ala ya tubi'uhu basarahu sa'atan ya ce sai ya kai abu talha ya huta daga cikin sallah yana kallon wannan kurciya in ta hau wannan itace ta hau wannan itace ta hau wannan itace ya huta daga cikin sallah amma dai gashi a tsaye a cikin sallah yake cewa sun maraja ila salatihi can sai ya dawo cikin sallah ya dawo hayyacin shi a cikin sallah nake ya ci gaba da sallar shi ya ce fa'iza huwa la yadri kam sallah sai ya samu kanshi bai san ba adadin raka'a nawa ya sallata tun da gashi na ai wani abu ya shagaltar da shi ya tsaye da hankalin shi sai ya kai yanzu yana tunani to ni uku ce na sallata biyu ce na sallata a ya ne ne ya ce faƙala abu talha sai ya yanke wa kan hukumci yake cewa laƙa da asabatin ni fi mali hada fitnatun wallahi albarkacin wannan dukiyar wata fitina ta zo na gaza metri zan sallata na shagaltu da wani abu wanda yake koma bayan abin da yake wajibi in shagaltu da shi to dan Allah mu tsaya mu yi wa kanmu mu yi wa kanmu karatun tanin su haka sallar mu take shi sanya manzo Allah yake ce mana wani zai zo yayi sallah a cikin goma ɗaya zai samu wani uku zai samu wani kuma tara zai samu a cikin goma yana nihin wani in ya zo kurma abinda zai samu ladan da zai samu bai wuce ɗaya cikin goma ba a cikin sallar shi ba saboda yana kabartawa da ma'adatan shaidani ba zai barka ba sai lokacin da kace assalamu alaikum ana cewa Allahu akbar Allahu akbar ya tahiyar shi ladani yana cewa la ilaha illallah ku daidaita sahu ya dawo da shi za a daidaita sahun da shi za a yi komi kuna cikin sallar ba zai barka ba har sai lokacin da kuka ce assalamu alaikum assalamu alaikum me ya gurin shi shine ya rikita maka sallah riwayar da muka karanta wancan satin manzo Allah ya ce in ka ƙara raka'a ta biyar ya ce kuma in ba ka ƙara ba sallaka ta cika daidai sai ka yi sujada ba adi ya ce fa zalika tarhimun li shaidani tun mazahancin shaidani ne saboda shi abin da yake so ya rikita maka sallah ya lalata maka sallah shi sun ya inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaitanin nan in a wani hali ka kai ko da ka kai ga ka akan gadon mutuwarka wallahi ba zai barka ba nema yake ya samu mabiya wanda za a zasa kasance mai abokai a wutar jihannama kullum kokarin shi ya za a yi ya batar da kai bakka da wani babban abokin atawa kamar shaidani zai yi ta iza maka zai yi ta iza maka shi ba zai kama hannunka bai ce maka ka aikata ba a so sa maka zuciya ka zai ya raya maka ƙarya ta koma gaskiya ya ce maka wannan abin shine mai daɗi in kai shi zaka more za yi ta maka wasu wasi shine kuma a gobe kiyaman bayan ya maka wasu wasan zai hau podium din shi a cikin wutar jahannama ya karanta muku da sukur din shi ya ce muku to ba Allah san ya bamu daga cikin su ya ce wa mabiyan shi ya ce wa ma ana bi musrahikum wa ma antum bi musrahiya inni kafartu bima ashraktum bima ashraktum min qabl kan wanda ya saki ya zarge ni ni hada amma ba wanda falata lumuni wa lumu anfusakum kan wanda ya saki ya zarge ni kan wanda ya ce wa ni wani batar da shi wa ni zauwa ne na izaka na nuna maka abin nan kaza ne ka ce eh kwarai ka ka biye wasu zuciyarka ka aikata haka ni na ni san ni na ni na kama hannunka ka aikata ni kuma abin da na maka fa haka kowa ya iyo kanshi na mabiya muke nema a wutar jahannama kuma ga kunan mun same ku inni kafartu bima ashraktumuni min qabl abinda dai nake sanya ku koyi ni da ma can farkon al'amari ma na riga na bujire ni da amma bana tare da shi ubangijin ne bana tare da shi sai dai roƙo nai nace a jinkirta mini la uhyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasina zabbatar da dukkan dan adam yace sai dai ɗan kaɗan wanda suke tsantsanta ka lokacin da suke bautata maka kaga shi ne nan togaciya shaidani ma ya roƙi ubangiji ubangijin shi ya karɓar mai ina ga ina ga kai ina ga wanda yake bautatawa ubangiji ya yarda da ba wani wanda yake yi in ba Allah ba kadda kai ƙasa a gwiwa duk abin da ya zo maka ka tsaya ka zagi ne damtse ka roƙi ubangiji ba wani abu wanda wani yake yi wa wani in ba Allah ba duk abin da ka gani ka samu to da maharabanka ne duk abin da kai kuskure maka da ba a rubuta ba za ka same shi ba kakka tayar da hankalinka ka miƙa dukkan zuciyarka da dukkan imaninka da dukkan i'tikadinka zuwa ga ubangiji ba mai yi sai shi ba mai yarda ko ba mai hanawa ba mai sanyawa in ba shi ba Allah ya datar da mu shi ne yake bayyana mana yake ce mana faja'ala fa'iza huwa la yadri kam salla sai gashi nan abu jahan wannan abu talha bai san ba adadin raka'a nawa ya sallata faƙala sai ke cewa laƙar asabata ne fi mali haɗa fitnaton tabbas wata fitina ta same ni a cikin dukiyata tunda ai dama dukiya ce dukiya ce yake kalla ta burge shi ba wai tsintsin ba ne ba yana neman mahuta ba a'a dukiya ce ga tsintsin na yana ta kewayeye ne a cikin dukiya shi dukiya ta burge shi ya ce to tabbas an samu matsala mi yawa kana faja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai ga Abu Talha ya zo gun manza Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi fa zakara lahu alladhi asabahu sai ya ambata mai fitinar da ta same shi naga dan kurciya nan yana yawo a cikin a cikin gonar shi in ya hawo can ya hawo can abin ya burge shi yake cewa sai na asabahu fi haitihi min alfitna ya ambatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda ya same shi na daga fitina a garkashi fitina tana zawwa bi ma'ana al-ikhtibar jarrabawa kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wa fatannaka futuna ai wa ikhtabarnaka ikhtibara haka tana iya zawwa da almayl karkata zuwa ga wani abu kamar yadda ubangiji yake bai wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka yake cewa to ga abin da ya same shi ya labarta wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama faqala wa qala ya rasulullah sai yake cewa ya ma'aikin Allah huwa sadaqatul laka fada'ahu haisu shi'ta manzo Allah daga yau wannan garka na bada ta zuwa gare ka a matsayin sadaka ka sanya ta inda ta dace kaga fitina guda ɗaya lakka saboda wa'annan su ne wanda bal tusiruna alhayatad dunya basu daga cikin ta mafi yawa a wannan lokacin mu ne za ka gani mun fifita rayuwar duniya akan gobe kiyama kamar kaci an zo an mana labarci sarbo rayuwar nan dukkan ta ta takaita a nan rayuwar duniya bal wa'incan su kullum suna fifita rayuwar gobe kiyama akan rayuwar duniya in mi ka samu a rayuwar duniyar nan wallahi ba abin da za a raka ba abin da za a sanya ka kabarin ka da shi duk wanda ko yace ya bada shawara yace a wani ga duke shi a hada shi abin ni shi tare da ita wallahi magada za su ce mahaukata ne ko kuma in aka ce za a yi wallahi zaka ga an an an hado komseriya guda an ce wannan wannan dukkan su wannan hukama su kai su rishatin hankali yayi bai dauka ba to dan haka abinda ba za ka tayi gobe kiyama ba da shi ba abinda ka aiwatar kai dan Allah shine rabanka duk abinda ka ci wannan ba rabanka bane ba duk abin da ka tara kalla ma yake kasancewa rabanka sai dai idan ka yi amfani da shi don gobe kiyamarka ta ta haka shi ne nan ya gani ba abin da zai yi abin da zai shagaltar da ni ya nisantar da ni da ubangiji ai barin shin shi ya yi alkhairi shi ne nan ya ce ga dukiya ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ka sanya ta duk inda kake so nan ka gani yake nuna maka wannan hadisan guda biyu da wancan na manzan Allah da wannan na Abu Talha yana nuna maka muhimmancin sallah hasali ma duk abin da ya cakule wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin rayuwa kai tsaye zai ce arhina biha ya bilal zai ce bilal ta da mana sallah kaga iko Allah a ta da sallah a zo a yi sallah ana yi da sallah zaka ga komi kamar ba a yi ba saboda ba wata nutsuwa da bawa yake samu in ba lokacin da yake ganawa ba shi da ubangijin shi ba ko manzon Allah bai da wata nutsuwa in ba ya gana da shi da ubangijin shi ba wannan shi ke nuna maka mahimmancin sallah mahimmancin sallah kaga wannan dan abu ne takaitacce da ni da kai so nawa muke cikin sallah muka shiga wani tunani muka rasa ganewa raka'a nawa muka sallata abin nan da muka ya shagaltar da mu a sallah mun bar shi a rayuwar mu dan gobe kan mu sake haduwa ko kan mu sake samun kanmu a cikin wannan fitina kaga abu abu talha so ɗaya ne fa yace ya manzo Allah ga fitina fa da na samu fa dan haka wannan gonar na riga yi nayi baran-baran da ita ga ta nan na sanya ta a hannunka a matsayin sadaka ka sanya ta inda ya dace وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف بالقف واجب من أودية المدينة في زمان الثمر في زمان الثمر والنخل وقد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك المال الخمسين wannan riwaya imam malik ya yi infiradi wurin hutar da ita daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga abdullahi bin abubakar bin hazam bin amaru bin hazam al'ansari al-hazami wanda ya bi shekara ta 135 daga hijira daga garin maka zuwa madina fiƙani kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin takribut tahzib yake cewa anna rajulan min al-ansar lalle wani mutum daga cikin mutanen garin madina kana yusalli fi ha'itin lahu ya kasance yana sallah a cikin wata garkashi a wannan garkar a inda take shine al-quf wajin min audiyatil madina wani wuri wanda ake kiran shi da al-quf wuri ne wanda yake cikin garin madina wani kwari ne daga cikin kwarurrukan garin madina wurin ana kiran shi da al-quf fi zamanin samar a lokacin lokacin girba 'ya'yan itace wan nakhal da 'ya'yan dabino yace qad zullilat fa hiya mutawwiqatun bi thamariha wannan 'ya'yan itacen da 'ya'yan dabina sun yi inuwa afon sun sabko tana da kamar ta kewaye ko ta kewaye 'ya'yan itacen ko 'ya'yan itacen sun kewaye bishiyoyi da 'ya'yan itace ko bishiyoyin 'ya'yan itace sun kewaye ta fa nazara ilaiha sai duba zuwa ga wannan 'ya'yan itacen ai mun sani idan misalin mu dauki takdirin bangoro idan ya sako itatuwa idan ya sako diyan shi zaka gani ya kewaye bishiyar dukkanta shi ne yake bayyana mana ga halin yanda 'ya'yan itacen suke ya ce kawo duk lokacin da mai gona ko mai garka ya kalli gona akan haka daga ya shigo zai ce alhamdulillahi ya ga dukiya to lokacin nan fa'ajabahu ma ra'a min samariha dalilin wannan 'ya'yan itacen ga sunan sun zubo sun kewaye sun kewaye bishiyoyi wannan abin sai ya burge shi sun maraja ila salati sai ya koma cikin sallar shi yana sallah kurin wannan husgan sai ya husge shi shi kuma ai tsarin wa in bayan zagannaka min ash-shaytan nazgun fasta'iz billah duk lokacin da kake cikin wani hali shaytani ya fusge ka sawa'un a cikin sallah ko wajen sallah abinda zaka yi shine ka nemi tsari daga ubangiji daga wannan shaytanin tsari tsari tsari daga ubangiji akan wannan shaytanin shine lokacin manzo Allah ya karantar da mu kana cikin sallah kaga ka huta daga sallah ya fusge ka sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim he ka toho a bangaren hannunka da hagun har so uku idan kai insha Allah zaka samu maganin maganin mutumanka shine yake bayyana mana halin da ya shiga yace a lokacin nan ya dawo cikin sallah fa idza huwa la yadri kam salla sai ga ka sahabanka bai san ba adadin raka'a nawa ya sallata faƙala sai yake cewa laƙad asabatni fi mali hadha fitnatun tabbas wannan dukiyar dawa maimakon ta kasance mun alkhairi am jarrabe ne da ita ina cikin sallah na rasa sanin ma wai raka'a nawa na sallata shine yake cewa faja usman bin affan sai ya zo gun Usman ɗan Affan wa huwa yau mai izin khalifatan yan khalifatun lokacin nan kwa Usman shi ne khalifa na musulmai ko khalifa na mummunai a lokacin nan ya ce fa zakara lahu zalika sai ya labarta mai abin da yawa kana yana cikin sallah ya huta daga cikin hayyacin shi ya shiga halin lissahin gona da abin da gona ta bari ko garka da abin da garka ta zubar na daga ayan itace ya ce kuma dawo sallar shi bai san ba adadin abin da ya sallata ba na daga sallah ba a lokacin nan waƙala sai yake cewa huwa sadaqatun ya Usman wannan gona tawa na bada ta a matsayin sadaka faj'alu fi sublil khairi na haka kayi tunanin miye ya kamata a yi da ita na daga alkhairi a saida ta ko a sanya ta a yi aikin alkhairi da ita a lokacin nan fa ba'ahu Usman bin Affan bi 50000 Usman bin Affan sai ya sayar da ita da dirhami dubu hamsin ko dinari dubu hamsin bai bayyana mana ba dinare ko dirhami ala'ai in ka ɗauka a kowanne dukiya ce mai zaman kanta inda za a ɗauka a ce maka dinare dubu hamsin gashi nan amsa ka tahi wallahi a yau a goban nan a garin nan sai an fara lissafin kana cikin masu kuɗin garin nan dukiya ce ta a zo a gani fasummiya zalikal malu alhamsin sai aka sanya wannan dukiya wadda wannan bawan Allah ya bada ta fi sabilillahi aka sanya mata alhamsin dukiya wadda aka sayar da ita da dinare ko dirhami dubu hamsin wannan yana karantar da kai mahimmancin magabata ko mahimmancin sallah a wurin magabata yadda suka bata mahimmanci yanzu mu a wannan lokacin sallah mun ɗauke ta a wani abu wanda kurmin wani abu ne wanda yake wani yauni ne a kaina wanda kurmin lokacin shi yayi barin ta yin sabke in huta wallahi ko duk wanda ya ɗora wa kanshi ko yake tunanin sallah wannan ita ce matsayinta a gunshi to wallahi ina kyauta zaton yana aikin banza ƙoƙari muke yi kurma a ce kai cewa har ma yayi kiransa har lokacin sallah yayi har kiran bari in yaro Allah bari ga nan zuwa bari in karasa sallah ya zo tunanin shi akan wannan harkar da za a yi tunanin shi akan shagon shi tunanin shi akan takardun da za su iso tunanin shi akan kaza akan kaza akan kaza ba akan sallar ba ita kuma sallar nan abinda abinda ake so a tare da kai shine a same ka da khushu'i da nutsuwa a cikin ta kisan ya manza Allah ya umarce mu lokacin ma da za mu kamo hanya daga gidajenmu ko daga wurin aikinmu mu zo masallaci yake ce mana alaikum bis sakinati wal waqa a same ku da nutsuwa da dadi akan wannan nutsuwa ka san ina zaka misalin a ce maka gwamnan garinku yana neman ka yanzu ka yarda ka bi hanyar da take da kura in ka tafi kai hurututu a rasa ganewa wai kai ashi asa a gabara ai zaka gani zaka gani kai taka tsantsa takalmin ka sai ka wannan to horin kuma halittun gwamna ne zaka wanda in ya ga dama kai in nan hiye maka gwamnan alau ba wanda ya isa hana rashin sanin kima ubangiji da rashin sanin abin da yake gun ubangiji shike sanyawa kurum tunaninmu wani yauni ne zan mu shigo mu sabke mu koma daga ka shigo Allah Allah kake da limami zai yi minti goma yana muku sallar la'asar daga an huto an fara kwanta an fara komantar wannan limamin wallahi wannan limamin wannan kaza wannan kaza sallar nan fa amma limamin nan magana fa ya rage baka san ba abin da kake ba wannan sallahu ita ce gatanka a rayuwa da zaran yau aka ɗauki ranka da zaran ka ce gaban ubangijinka wallahi ba abin da za a fara maka raskwana in ba wannan sallar ba awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat farkon abin da za a tsaya a maka raskwanar shi a ce ku kawo takardun a yi bincike daga an bincika sallah sallah ta yi to ka sha ba wani abin da ubangijinka zai bincika maka idan kuma sallah aka same ta da lafin aka same ta da wasanni a irin yadda ta yi yanzu dai muke sallah mu zo kurum kokari muke yi mu durkusa mu tashi mu tafi mu ci gaba da harkokinmu wallahi tallahi ba wa kalla ma ka sha agun ubangiji a kullum nake cewa wai in muka huta wajen muka tai harkokin waye wanda harkokin suke hannun shi waye wanda yake sanyawa a yi ko ka ayin waye wanda yake datarwa ko kai datar waye wanda yake badawa da fadalar shi Allah da shi ne baka tsaya ka mai abin kirki ba sai ka huta kuma ya datar da kai in ban da rahama ubangiji a kanmu ka tsaya duk abin da ake ka fifita wannan sallah mun karanta a can baya malam ya buga mana babubbuka wanda suka mana bayani akan fadalar sallah yake cewa horkon abin da Umar ya aikawa waɗanda suke gwamnoni a ƙasashen da ya wakiltar da su yake cewa fa inna ahamma amrukum ilayya as-salat mafi muhimmancin al'amarin ku a guna ita ce wannan sallah ba wai mizu ku tattara ba ba mizu amma talakawa ba kaza ba kaza ba ku yi kokari na harko ku tsayar da sallah ko umurci wanda kuke jagorantar da su wanda kuke kuke kuke jagorancin su su tsayar da sallah saboda ubangiji yana bayyana wa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata umarni ne aka yi mana ka karantar da su abin da aka sabkar maka na daga wahayi kuma ku tsayar da sallah wannan sallah ita ce gatan ku a rayuwarku ta duniya ita ce gatan ku a rayuwarku ta gobe kiyama inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita wannan sallah ma dama za ka tsaya ka kiyaye ta ka zo da ita kamar yanda aka umurce ka ka aiwatar da ita wallahi za ka ga rayuwarka a sete wallahi ba ba za a taba samun ka ba kana aiwatar da alfasha da mugun aiki in ka ganka kana sallah kana sabo da kana kana huto na huto da ubangiji kana saba mai to ka koma ka diba wallahi sallaka ba sallah bace wanda kake karɓa ba alƙawali ne ubangiji ya mana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar tabbas inna littawkid tabbas sallan nan tana hanawa mu aiwatar da alfasha da mugun aiki kuma can yake bayyana mana kaga to in an kare ka da aiwatar da alfasha da mugun aiki kaga da kwai yiwuwar ka samu wanyewa a gobe kiyama a agun ubangijinka tunda ai ai ubangiji ba zai wala yazlimu rabbuka ahada in ka zo da zunubin a kama ka da zunubin in baka zo da zunubin ba ubangijinka ba zai zalunce ka ba kuma can yake bayyana mana wa'amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk arziki kake nema yalwa kake nema kasuwancin dai kake nema ubangiji ya kare maka ya habbaka maka shi arzikin kake nema duk dukkan su idan muka dauka ita ce dai fadala dai shine dai arzikin ubangiji yace ka tsayar da sallah ka umurta ka umurci iyallanka akan sa tsayar da sallah ka jajirce akan tsayar da sallah ga kai da iyallanka yace mu muka dau alwashin zamu arzuta ka bamu tambaye ka ka tai nema ba tambaye ka ka sha wahala ba ka ce sai ka yi kaza sai ka yi kaza ba mu muka dau alwashin zamu arzuta ka la nas'aluka rizqa ba ma tambaye ka wani arziki nahnu narzuquka mu mu zamu arzuta ka to baka me ba ka huta nema in ya ga dama sai ya rike kayan shi Allah Allah kake kaga limamin nan ya zo an yi minti daya minti biyu limami bai zo ba an ware kalle kallon baya ana cewa kai wane ta da mana sallah da Allah ga ya matsu shi kuma bai sani ba kasancewar shi ya shigo masallaci ya zamuna yana jiran sallah fa huwa fi salatin haka manzo Allah ya bayyana mana yana cikin sallah yana cikin sallah amma dai mun wohintar da sallah mun maida ta wani abu wanda yake sai gwandar a cikin rayuwarmu shi kuma shine abu wanda ya kamata a ce mun bashi iya muhimmanci a cikin rayuwa saboda ba damu wallahi ba wa bai ba sallah muhimmanci ba wallahi ya riga ya kade ya tabi kai kokari ka tsaya farillar da aka umarce ka in ka ga dama ka ce wallahi la azidu ala zalika shay'an irin wanda sahabin da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ka hadi mun abinda ubangiji na ya umarce mu ma'aikata abinda ya farlanta akai da ya ce mai sallah guda biyar ya ce bayan shi wa ya ce illa an tattawa sai dai idan ka ga dama ka yi nafila ka yi sallar dare ka yi rawatib ka yi waye ya ce to ya ce azumi aka haɗi mai ya ce da aka ƙari ya ce to wallahi la aziru ala zalika shay'an ya ce wa manza Allah kaga abin da aka farlanta mun aka ce in yi ya ce wallahi ba zan ƙara komi a sama sallar dai guda biyar da aka ce yi ita kadai zan yi azumin na ramadan da aka ce mu shi kadai zan yi hajjin dai shi kadai zan yi sadakar dai ita kadai duka ya zana ya ce wallahi ba zai kara komi ba akan abin da yake faralla manzo Allah ya ce in dai ya aikata aljanna ta ta zama wajibi a gare shi to kaga mu tsaya tsayin daka mu kiyaye iya kiyayewa akan wannan sallah ita ce gatan mu in duniya muke nema in lahirar muke nema wallahi tana tattare ko tana ta'allake da wannan durkushin da muke yi wa ubangiji shi sun ya manzo Allah yake bayyana mana yace idan ka shigo sallah kana aiwatar da sallah kana tsaye a gaban ubangijinka in kayi ruku'i fa azzimu fihi rabb wa kambama ubangijinku ku yabe shi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh yace wa amma sujud fadu'ullaha faqaminun an yustajaba lakum yace kai kokari kai bushe kolin addu'o'inka duk abin da kake so duniya da lahira ka hadi wa ubangijinka yace so da yawa yace kallama ubangiji ko kuma lokaci ne na amsa addu'a faqaminun an yustajaba lakum da haka mu yi kokari mu zagi ne damtse wannan sallah ita ce gatan mu duniya da lahira in kana neman duniyar tofa ka zo ka fa'alaika bisujud kuma wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hambe shi yace yace yace yace yace me kake so a yi maka addu'a yace manzo Allah yace abinda nake so kurum ina son murafaqataka fil janna in abukance ka a cikin gida aljanna manzo Allah yace bakka dai bukatar wani abu sai dai wannan yace wallahi manzo Allah shi kadai nake so yanzu inda ni ne sai in ce ko kuma inda wane ne ko su o'o ne ya ce haba ya ce ai wangiji ina so manzo Allah ka bani addu'a in kasance ni ne ni ne shugaban kasan nan daga nan har zuwa lokacin da zan bar duniya in aka bai addu'a sai kaga ubangiji yana zabar an dauko shi an dora shi ko bayan da aka iya saboda waye me yi yace manzo Allah kurum ni abukantakakka nake so a cikin gidan aljanna ya ce a'a ba ka dai bukatar wani abu saboda wannan abu ne home yauni wa abokantakan manzan Allah a cikin gidan aljanna shi yake nuna wa kurmuwa ne idan ya zo ne sai fa sai gare shi gidan aljanna za ya shiga kaga wannan karshen mai wayo manzan Allah sai yake ce mai to tunda dai ba wani abu tunda kai insiste ka ce wannan dai kadai kake so kurmu murafaqati fil janna yace to fa inni ala kasrati sujud yace to ka taimaka mini akan ka da yawaita yin sujada kurum ka yawaita yin sujada kai ma da za ka yawaita yin sujada to tabbas za ka abokanci manzan Allah a cikin gida aljanna ka taimaka mini a kanka da yawaita yin sujada me yake nihi yawaita yin sallah sallah ba irin sallah 'yan kasuwa ba da sallah 'yan tasha ba sallah gindin shago kana kallon shagonka kana kana kallon dan Allah dan annabi ina ina wannan abu abinda ake so a same ka da nutsuwa 100 bisa 100 Allah da ya kiyaye mu Allah ya datar da mu da tsayuwa tsayin daka a kiyaye sallolin shi sallolin da aka farlanta wanda salloli wanda suke na tatsawuye a mu ubangiji ya sanya duk abin da muke aiwatarwa karɓaɓɓe ne kuma muna yi dan shi kuma ya karɓa daga da hannu biyun shi lokaci ya kawo zan mu tsaya a nan abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomasu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amin na arziki na nesa da na kusa da suke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun sai sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuriya amma albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka muna fatan wayanda suka riga mu gidan gaskiya na nesa da na kusa muna fatan ubangiji ya lullube kabarurrukansu da rahama ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya gafarta musu kuma ya kyautata makomanmu insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka